أَصْحَابُ الْجَنَّةِ يَوْمَئِذٍ خَيْرٌ مُّسْتَقَرًّا وَأَحْسَنُ مَقِيلًا وَيَوْمَ تَشَقَّقُ السَّمَاءُ بِالْغَمَامِ وَنُزِّلَ الْمَلَائِكَةُ وَنُزِّلَ الْمَلَائِكَةُ تَنزِيلًا الْمُلْكُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ لِلرَّحْمَٰنِ وَكَانَ يَوْمًا عَلَى الْكَافِرِينَ عَسِيرًا وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَىٰ يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا يَا وَيْلَتَىٰ لَيْتَنِي لَمْ أَتَّخِذْ فُلَانًا خَلِيلًا لَّقَدْ أَضَلَّنِي عَنِ الذِّكْرِ بَعْدَ إِذْ جَاءَنِي وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنسَانِ خَذُولًا وَقَالَ الرَّسُولُ يَا رَبِّ إِنَّ قَوْمِي اتَّخَذُوا وَقَالَ الرَّسُولُ يَا رَبِّ إِنَّ قَوْمِي اتَّخَذُوا هَٰذَا الْقُرْآنَ مَهْجُورًا وَكَذَٰلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا مِّنَ الْمُجْرِمِينَ وَكَفَىٰ بِرَبِّكَ هَادِيًا وَنَصِيرًا ما شاء الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار باين هكا ينقوى ina mana gaisuwa ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu muna yi ma tabaraka wa ta'ala godiya bisa ga wannan ni'ima da yi mana da ya ba mu dama da iko na haduwa a wannan majalisi mai albarka kamar yadda muka saba haduwa domin gabatar da darasi na tafsirin alkur'ani mai girma a wannan masallaci da ke wannan ma'aikata ta treasury and revenue office a nan cikin garin bauchi muna roƙon allah ya sada mu da alkhairansa gaba ɗaya a yau muna 25 ga watan ramadan a wannan shekara ta 1445 bayan hijiran manzon allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga makka zuwa madina wanda yake shine daidai da yau muna hudu ga watan hudu shekara ta 2024 miladiya jiya idan ba mu manta ba mun tsaya ƙarshen aya ta 50 a suratul ghafir yadda Allah tabaraka wata'ala yake bayani game da tattaunawa da 'yan wuta suke yi da yadda suke roƙon Allah tabaraka wata'ala ya sassauta musu azabar wuta da yadda suke bin kafa suna kamun kafa ta hanyar mala'iku masu gadin wuta da kuma shugaban mala'ikun masu gadin wuta malik wanda suke kama kafa da su amma Allah ba zai saurare su ba Allah ya tsare mu daga fadawa cikin yan wuta za mu tashi cikin aya ta 51 insha Allah tabaraka wa ta'ala Allah ta'ala ya ce inna lanansuru rusulana أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار
Allah ta'ala ya ce inna lanansuru rusulana Allah ya ce lallai mu wallahi tabbas za mu taimaki manzanninmu wallazina amanu za mu taimaki waɗanda suka yi imani fil hayati duniya a wannan rayuwa ta duniya ɗin wa yawma yaqumul ashhad da kuma ranar da masu ba da shaida za su tsaya don su ba da shaida a gaba ga Allah yawma la yanfa'u zalimina ma'dhiratuhum ranan da uzuri da azzalumai za su bayar wannan uzurin ba zai amfane su ba walahumul la'na sannan tsinuwa da la'anar Allah ta tabbata gare su walahum su'ud dar sannan kuma suna da mummunar makoma Allah yana tabbatarwa a cikin wannan ayar cewa yayi alkawari inna lanansuru rusulana Allah ya ce mun yi alkawari wallahi tabbas za mu taimaki manzanninmu za mu ba wa manzanninmu agaji wallazina amanu da waɗanda suka yi imani suka bi tafarki irin na manzanni za mu taimake su fil hayati duniya za mu taimake su a wannan rayuwa ta duniya Allah ba zai bari da manzanninsa da waɗanda suka yi imani da manzanninsa su kunyata ba Allah ya yi alkawari zai ba su gudumawa zai taimaka musu tun anan rayuwar duniya wa yau mai kumul ashhad da kuma ranar alkiyama ranar da Allah zai tsaye da shaidu don su ba da shaida akan abin da kowa da kowa ya aikata shaidu nau'i kala-kala iri daban-daban da ubangiji tabaraka wa ta'ala ya tanadar a matsayin waɗanda za su ba da shaida akan ɗan adam tun daga mala'ikun da za su ba da shaida akan sa tun daga littafi da Allah ya sa a rubuta rekoda da Allah ya sa ma kowanne gaɓoɓin mutum da za su yi jawabi a kan shi su ba da shaida a kan shi saboda haka ranar alkiyama rana ce da Allah zai tsaye da shaidu iri da kala a kan kowanne daga cikinmu ba wai don Allah in ya ce ka yi abu kaza yana buƙatar sai ya kawo maka shaida ba sai don ana so a yanke ma ɗan adam hanzari ana so a yanke ma mutum uzuri ya zama gashi nan tabbas babu makawa ba kokonto cewa kaza ɗin nan da aka ce ya yi fa shine ya aikata kaza ɗin nan da aka faɗi shi ya aikata gashi nan a rubuce gashi nan mala'iku sun rubuta shi gashi nan wa nukhriju lahu yawma kulli insanin alzamnahu ta'irahu fi unuqihi wa nukhriju lahu yawma alqiyamati kitaban yalqahu manshura iqra kitabaka kafa bi nafsika alyawma alayka hasiba daka Allah ya ce wa yawma yaqumul ashhad Allah yayi alƙawari cewa duk waɗanda suka tsaya akan imani da bin dokokinsa to yayi alƙawari ko da a farkon lamari sun gamu da jarabawa amma Allah ya yi alkawari cewa a ƙarshen al'amari tun a nan duniya Allah ya yi alkawarin zai ba su gulmawa zai taimake su yau malayin fa'u zalimi na ma'aziratu ranar alkiyama rana ce da azzalumai duk uzurin da za su bayar ba zai amfani su ba Allah ba zai ma saurare su ba haza yau malayin fiƙon wala yi uzanu lahum fa ya tazirun Allah ya ce wannan rana ce da ba su isa su yi magana ba ba za ma a ba su izini ba ballantana ma su ba da uzuri ko sun bayar ma Allah ba zai karɓa ba saboda ai kaga in mutum na cikin damuwa ko wani abu irin wannan na azaba a ba shi dama ya yi magana a saurare shi ma wannan ba ƙaramar ni'ima ba ce jin daɗi ne yana, yana iya ɗan samun relief kaɗan in dai za a ba shi damar da zai magana a saurare shi amma ranar alkiyama rana ce da ba za ma a ba ma azzalumai dama su yi magana ba ballantana ma in sun yi a saurare su shine hadha yawmu la yanqiquna wala yu'zanu lahu fayatadiru wannan yana nuna mana jama'a muhimmancin tsayuwa akan addinin Allah duk yadda za a yi gaba da kai a nuna ba a son ka a nuna ba a yin ka a nuna ana kin ka karka damu duk yadda za a nuna kai ba waye ba kai ba ƙauye ne kai kaza kai kaza ne ka jure ka yi haƙuri Allah ya yi alƙawari waɗanda suka tsayi akan imani tun a nan duniya zai taimake su akan abokan gabansu hakanan kuma a ranar tashin alkiyama da aka ƙarshe mai kyau shi ake nema ƙarshe mai kyau shi ake nema Allah kuma dama ya faɗi tun a duniya za ka ga innan lazina ajiramu kanu minan lazina amanu ya zuhakuna wa iza marru bihim ya tagamazu wa idan qalabu ila ahlihim in qalabu fakihin wa idza ra'awhum qalu inna haula ila dallun anan duniya mujrimai in sun ga masu imani dariya suke musu ana yi ma mutum dariya ya tsaye akan addini ana mata dariya tana saka hijabi ana maka dariya ka saka sutura irin ta musulunci ana maka dariya ana mai da kai abin izgili Allah ya ce to amma fal yawmal ladina amanu minal kufari yadhakun a yau a ranar alkiyama masu imani su suke dariya makafirai kaga ai bature ma cewa he who laughs last laughs best ko ko laughs longer eh wanda yayi dariya na karshe dariyansa tafi kyau dariyansa kuma tafi tsayi wanda ya dariya a karan farko is very possible dariyansa ya zama very short zai zama zai iya zama dan kadai dan takaitacce ne sannan kuma daga karshe yana iya yiwa akibar wannan dariyar nasa ta koma kuka yana iya yiwa haka kaga Allah ya ce walahumul la'ana azzalumai a ranar alkiyama tsinuwar Allah ta tabbata gare su walahum su'uddar suna kuma da mummunar makoma Allah ya kiyaye mu sai ya ce wala qad atayna Musa ولقد آتينا موسى الهدى وأورثنا بني إسرائيل الكتاب هدى وذكرى لأولي الألباب فاصبر إن وعد الله حق واستغفر لذنبك وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار
Allah ta'ala bayan ya fara magana akan annabi Musa a baya kamar yadda muka ji sai ya katse magana akan annabi Musa ya kawo tattaunawan da 'yan wuta za su yi a cikin wuta sannan ya kawo alkawarin da ya yi na cewa zai taimaki duk waɗanda suka tsayu akan addininsa sai ya dawo kan maganar annabi Musa kuma sai ce wala qad ataina Musa huda hakika mun ba mu annabi Musa shiriya mun ba shi attaura mun ba shi wasu manya-manyan ayoyi da alamomin da za su tabbatar da cewa shi ɗin manzon Allah ne wa aurasna bani Isra'ila kitab sannan mun gadar da bani Isra'ila mun gadar musu da littafi na attaura mun ba su gadon wannan littafin hudan domin ya zama shiriya wa zikira da kuma tunatarwa da wa'azantarwa li ulil albab ga ma'abuta hankula wannan shine amfanin saukar da littafin attaura da Allah ya yi ya kuma gadar da shi gabanin isra'ila da haka allah maɗaukakin sarki ya gaya mana cewa ya ba mu annabi musa a taura domin ya zama shiriya ga banu isra'ila to malamai suka ce wannan ayan allah ya kawo ta a nan ne a ƙarshe da ya kamata tun a farkon kisar annabi musa a faɗa mana cewa an ba mu annabi musa littafi domin annabi yana wa'azi ne da littafin da allah ya bashi shi to amma sai malamai suka ce a'a wannan yana ƙara ƙarfafa faɗin Allah da ya ce wala qad atayna Musa kitaba min ba'di ma ahlaknal qurunal ula basaira linnas hakika mun ba mu annabi Musa littafi bayan mun halakar da tawagan farko din nan sune fir'auna da hamana da mutanensa da haka asali shi annabi Musa ba annabi su fir'auna da hamana bane asali annabi Musa abinda Allah ya aika shi zuwa ga fir'auna da hamana shine su kwato danginsu ya kwato danginsa banu isra'ila daga me daga wato ainihin kangi na bauta shi yasa ai da Allah ya faɗi a suratu shu'ara wa idh nada rabbuka musa anitil qauma zalimin qauma fir'auna ala yattaqun qala rabbi inni akhafu an yukadhibun wa yadhiqu sadri wa la yanṭaliqu lisani fa arsil ila harun wa lahum alayya dhanbun fa akhafu an yaqtulun qala kalla فاذهبا بآياتنا إنا معكم مستمعون أي أو ما شاء الله to sai sai Allah ta'ala ya ce da annabi Musa da annabi Harun fa'ati ya fir'auna faƙula inna rasulu rabbil alamin ku je ku samu fir'auna ku ce da shi mu 'yan saƙon ubangijin talikai ne abinda muka zo maka da shi shine mai an arsil ma'ana bani isra'il ka sake mana 'yan uwanmu bani isra'ila mu tafi da su a suratul dukhan yace wala qad fatanna qablahum qawm fir'auna wa ja'ahum rasulun karim an addu ilayya ibadallah abinda annabi Musa je ya ga fir'auna kenan shine ka sake mun bayin Allah in tafi da su to bayan Allah ya halakar da Fir'auna da Hamana da jama'ansu to shine sai Allah ya ba mu annabi Musa littafi shi yasa bayan Allah ya kawo mana ƙarshen Fir'auna da yadda muka ji cewa suna cikin azaba a barzaku har zuwa ran tashin alkiyama to bayan nan kuma sai Allah ya ce hakika mun ba mu annabi Musa littafi kuma mun ba mu annabi Musa shari'a mun kuma gadar da littafin attaura ga banu Isra'ila domin ya zama shari'a da kuma tunatarwa ga ma'abota hankula da haka Allah sai ya ce ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fasbir Allah ya ce ma annabi kai hakuri inna wa'dallahi haq ai alƙawarin Allah gaskiya ce yadda Allah ya cika ma annabi Musa alƙawarin sa ya taimake su akan Fir'auna da jama'ansa kai ma kai hakuri Allah zai taimake ka akan waɗannan kafiran fasbir inna wa'dallahi haq kai hakuri alƙawarin Allah gaskiya ce to tsari ne na alƙur'ani mafiya yawa zaka ga Allah yana alakanta da'awar annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam da annabi Musa alaihi salam shi yasa shi karan kanshi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in an cutar da shi sai ce rahimallahu akhi Musa sai ce Allah ya ji kan dan uwana annabi Musa faqad uziya bi akthar min hadha fasabar sai ce hakika an cutar da shi sama da haka amma yayi hakuri ya jure da haka ni ma zan yi hakuri shi ma Allah ta'ala zaga yana hadawa kamar da zaga ya ce a suratul anbiya wala qad atayna musa wa harun al-furqana wa biya'an wa dhikran lil muttaqin alladhina yakhshawna rabbahum bil ghaibi wa hum min as-sa'ati mushfiqun bayan ya bada labarin ya ba mu annabi musa da annabi haruna at-taura sai ya ce wa hadha dhikrun mubarakun anzalna wannan alqur'anin kuma wani ambato ne mai albarka da muka saukar da shi kaga sai ya hada tsakanin annabi musa da alqur'ani a suratul nisa'i kuma yace yas'aluka ahlul kitabi an tunazzila alaihim kitaban minas sama ahlul kitabi suna roƙonka cewa inda gaske kake yi kai manzon Allah ne to ka sauko muku daga ka sauko musu daga littafi da littafi daga sama wai abin da suke nufi an tunazzila alaihim kitaban minas sama wai suna tambayan manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam in har da gaske kai manzon Allah ne to ka aiko mana da wasiƙa daga sama Allah ya turo wasiƙa daga wajensa ya ce daga ni Allah zuwa Abu Jahalin ka musulunta wannan manzuna ne daga ni Allah zuwa Abu Lahabin ka musulunta wannan manzuna ne Allah sai ya ce a a faqad sa'alu Musa akbara min zalik ai wannan tambayin da suka maka kaɗan ne domin tambayin da suka yi ma annabi Musa ya fi haka girma me suka ce ma annabi Musa faqalu arina Allah jahara cewa suka yi ma annabi Musa in ka isa in daga ce kai manzo Allah ne to ka nuna mana Allah kiri da mu zo mu ganshi Allah ya fito ya gaya mana cewa shi ya aiko ka ikon Allah su kafiran makka cewa suka yi walan min aw yakuna laka baitun min zukhrifin aw tarqa fi sama in kana so mu gane kai manzon Allah ne to mu ga ka haura sama walan nu'mina li ruqika ko ka hau ba za mu yadda cewa ka hau ba hatta tunzila alaina kitaban na qarawa sai ka sauko mana da sako daga wajen Allah wanda za mu karanta kowa a turo sako leta daga wajen Allah a killace da sunansa a jiki cewa Allah ya turo ka ka gaya masa ya musulunta to su kuma suka ce ma annabi Musa in ka je ka taho da Allah mu gaishe in ka je ka ce ma Allah ya zo in ya zo sai mu sai mu musulunta ai mun karanta jiya shi kuma Fir'auna cewa ya gina masa bene ya haura sama ya leko ma ya ga ta ina ma Allah yake wai akwai shi a saman ma ko babu yana so ya ga ta ina Allah yake fa auqidli ya hamanu ala tini faj'al li sarhan la'alli attali'u ila ilahi Musa wa inni la'azunnuhu min al-kadhibin kamar da ya faɗi a suratul qasas anan yace ya hamanu ibn li sarhan la'alli ablughu al-asbab asbab as-samawati fa attali'a ila ilahi Musa wa inni la'azunnuhu kadhiba yace yana so ya haura sama ya leko ta ina Allah yake a sama kai yana maganin ma maganar ba shirme ce kawai amma bar wannan zancen Allah ta'ala ya ce ma annabi ka yi haƙuri alkawarin Allah gaskiya ce zai cika maka alkawari zai taimake ka akan makiyanka Allah ya yi wannan alkawari duk wanda ya tsayo akan da'awar sunna akan karantar da mutane abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya bar su akai to Allah ya yi alkawarin zai taimake shi ko da kuwa ya samu dubun dubatan makiya kar su razana shi kar su girgiza shi domin yana tare da taimakon Allah Allah kuma ya yi alkawari bal naqdhifu bil haqqi alal batili fayadmaghuhu fa idha huwa zahik Allah ya yi alkawari duk yadda ƙarya take zai ɗauki gaskiya ya wurgi ƙarya da ita shi kenan sai wannan ƙaryan ta diddige ta babbalce ta lalace qul jaa al haqqu wa zahaqa al batilu innal batila kana zahuqa wannan shine tsarin Allah kamar yadda mun yi bayani daga farkon tafsirin wannan surar cewa na daga cikin darussan da suratul ghafir take koya mana shine duk inda kaga gaskiya ka je ka makale a wajen domin ita ce kadai take tare da taimakon Allah ko da kuwa mabiyanta sun yi karanci Allah yana tare da ita Allah kuma ya yi alkawari duk inda gaskiya take zai taimake ta tare da waɗanda suke manne a jikinta duk inda kaga ƙarya ka nisance ta ko da kuwa ta tara yawan mabiya domin Allah ya yi alkawari duk inda ƙarya take zai wargaza ta in ya tashi wargaza ta kuma zai hada da waɗanda suka rafe ta daga ahid duk inda aka ce ga gaskiya to mu tsaya mata ita kadai Allah ya samu zama masu gaskiya Allah ya ce ma annabi wastaghfir li dhanbika ka dinga istighfari kana roƙon Allah gafaran zunubanka wannan fa Allah yana gaya wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi da aka ce ma an yafi masa in yayi amma Allah ya ce ma annabi ka yawaita istighfari domin mu a koya mana jama'a istighfari babban abu ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce madalla ga wanda aka bashi littafin sa a ran tashin alkiyama ya gamu da istighfari kababa a ciki ya ga istighfari a ciki a cikin littafin sa to ya fara murna shi kan ya riga ya tsallake ya fara murna abdullahi dan umar ya ce duk inda annabi ya zauna muna kirgawa yakan yi so saba'in ko so ɗari yana astagfirullah al'azim wa atubu ilai astagfirullah al'azim wa atubu ilai sama da so saba'in ko ɗari kaga mu kuma in muka zauna gulma muke yi da zage-zage ba ma istighfari Allah ya shirye mu wasabbih bihamdi rabbika Allah ya ce kai tasbihi ka tsarkake ubangijinka tare da gode masa bil ashiyi wal ibkar ka dinga yin haka safiya da maraice kai istighfari ka dinga yin tasbihi da safe ka dinga yin tasbihi da yamma ka dinga istighfari da safe ka dinga yin istighfari da yamma wannan shine hanyar tsira Allah ya sa mu dace sai ya ce innal ladhina yujadiluna
innal ladhina yujadiluna fi ayati llahi bighayri sultanin atahum in fi sudurihim illa kibrun ma بالغيه فاستعذ بالله إنه هو السميع البصير لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون Allah ta'ala ya ce innal ladhina yujadiluna fi ayatillah lallai waɗanda suke jayayya da ayoyin Allah a karanta musu ayoyin Allah su gani gashi nan da gaske ne daga wajen Allah ne Allah ya nuna musu ayoyinsa a zahiri su tabbatar cewa wannan fa aya ce daga cikin ayoyin Allah amma su yi jayayya bi ghairi sulbanin atahu ba tare da wata hujja ba su yi jayayya da ayar alqur'ani ko su yi musu da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama Allah ya ce in fi sudurihim illa kibrun ma hum bibaligi abinda ke cikin zukatansu ba komai bane sai girman kai wata daraja suke so su samu wanda kuma ba za su taba samu ba ba za su taba samu ba muddin za su yi jayayya da ayoyin Allah ko su yi jayayya da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama Allah ya ce wannan girman da suke son samu ba za su samu ba ba za su samu ba in dai har kana neman ɗaukaka da girma to a wajen Allah ake samu wanda Allah ya tozaltar da shi ya wulakantar da shi wallahi ba wanda isa ya girmama shi wa man yuhinillahu fama lahu min mukrim duk wanda Allah ya wulakanta shi ya tozalta shi ba wanda isa ya karrama shi ba wanda isa ya tozalta shi wanda kuma Allah ya karrama shi ba wanda ya sai wulakanta shi da haka Allah ya ce waɗanda suke jayayya game da ayoyin Allah suke ganin ga ayoyin Allah nan ana karanta musu amma ba za su dawo su bi ayoyin Allah ba Allah ya ce ba abin da ke cikin zukatansu sai girman kai wani matsayi suke so su samu wanda kuma mahun bi baligi in dai ta hanyar jayayya da ayoyin Allah ne da sunnonin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam Allah ya ce wannan girman ba za su taba samun shi ba ba za su taba samu ba suna wahalar da kansu ne in dai mutum wai zai nemi girma ne da matsayi ta hanyar jayayya da ayoyin Allah ko jayayya da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da sunnonin shi Allah ya ce ba zai taba samun wannan girman ba ba zai taba samu ba Allah ya ce fasta'iz billah ka nemi tsarin Allah ya tsare ka kar ka dinga jayayya da ayoyin Allah ko sunnonin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam don ka samu wata girma ko wata matsayi a duniya Allah ya ce ka nemi tsarin Allah ya tsare ka kar a nuna maka ranan da zaka wayi gari kana jayayya da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wai ba don komai ba sai don saboda kana so kai daraja a idon magiya sai don saboda kana so kai daraja a idon mutane Allah ya ce innahu lallai Allah huwa samiul basir Allah yana jin ku kuma yana ganin duk abin da yake faruwa ya san waye dace ya daukaka ya san waye dace ya kaskanta wanda kuma Allah ya nufaci daukaka shi ba wanda ya isa hana wanda Allah ya nufaci kaskantar da shi ba wanda ya isa hana ba wanda ya isa hana sannan mutane in dai wai don sassauta wa'azi ne da ƙoƙarin ka yi sassauci a wa'azi wai kake tsammanin cewa wannan zai sa mutane su girmama ka su yabe ka ka ɓata ma kanka lokaci kana karantarwa kana wa'azi ba ruwanka da mutane su girmama ka ko mutane su yabe ka ka ɓata ma kanka lokaci hasan basri rahimahullah ya ce ni tun da na ga mutane ba su saki jiki suka amince ma Allah ba ya ce na fahimci cewa ba za su taɓa amincewa ma wani abin halitta irinsu ba da ka wahalar da kanka za ka yi in ka jira wai kana neman yaldan mutane shi addinin yaldan Allah ake nema da shi addinin yaldan Allah ake nema da shi ba a neman yaldan mutane da addini in ka ɗauki addini ka ce za ka yi amfani da shi don ka nemi yaldan mutane za ka wahala za ka wahala a banza sannan kuma za ka tashi a tutar babu duniya da lahira kai baka samu komai ba baka samu lada a wajen Allah ba kuma yaban mutanen ma baka samu ba ballantana kuma in ka sa kanka girman kai girman kai ya sa saboda kar ka sauko ƙasa a ce da kana kan ra'ayi kaza yanzu ka sauka ka fasa wannan ya sa ba za ka iya ka dawo ka bi sunnar annabi ba sallallahu alaihi wasallama ka zaɓi ka ci gaba da jayayya da musu da sunnonin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama saboda kar a ce ka ji kunya saboda kar a ce ka dawo ka bi yara to za ka wahalar da kankani za ka wahalar da kankani mutanen da kake so su girmama kan wani a cikinsu ne zai dura maka ashir da ka kawai ka tsaya ka koma wajen Allah subhanahu wataala Allah ya ce innahu huwas samiul basir Allah mai ji ne Allah mai gani ne sai ce la khalqus samawati wal ard
la khalqus samawati wal ard akbar min khalqin nas walakin walakin akthar an-nas la وما يستوي الأعمى والبصير والذين آمنوا والذين آمنوا وعملوا الصالحات ولا المسيء قليلا ما تتذكرون إن الساعة لآتية لا ريب فيها ولكن أكثر الناس لا يؤمنون وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم سيدخلون جهنم داخلين
Allah ta'ala ya ce la khalqus samawati wal ard Allah ya ce wallahi halittan sammai da kasai akbaru min khalqin nas yafi girma sama da halittar mutane in akwai abin da ke iya bada wahala a halitta to halittan sammai da kasai ai girman sa yafi halittar mutane girma girman halittar sama da halittar ƙasa ya fi halittar mutane walakin na aksaron nasi la alamu sai dai da yawan yawan mutane ba su sani ba da yawan mutane ba su sani ba wannan sama da ƙasa aya ce daga cikin ayoyin Allah afalam yanzuru ila samai fawqahum kayfa banaynaha wa zayyanaha wa malaha min furuj wal arda madadnaha wa alqayna fiha rawasi wa anbatna fiha min kulli zawjin bahij Allah ya ce me yasa ba za su kalli sama ba kaifa banainaha su kalli sama irin ginin da muka mata wa zayyanaha ku kalli yadda muka kawata ta wa malaha min furuj babu inda za a ce wai gashi nan sama ta tsage ko ta fashe babu ba taba samu ba babu wanda zai zo ya gaya maka cewa shi dattijo ne ya ce maka lokacin suna firamare sama ta taba cewa ta gabar ko ta yamma ba za a taba samu ba ba za a taba samu ba wannan aya ce daga cikin ayoyin Allah aya ce daga cikin ayoyin Allah yanzu ka duba ka gani kalli rufin ɗaki idan aka yi ba shi shekaru idan rana ta buge shi ruwa ya buge shi sanyi ya buge shi komai ya buge shi sai ya lalace sai ga ya fara ɗagawa sai an sake gyara shi ko an canza wuri ɗan shekaru ne kawai amma sama fa ba a taɓa samun haka ba ba a taɓa samun haka ba yau yanzu inda za a fara ruwa a fara iska mai ƙarfi daga falange na tashi za ka yi ƙoƙarin fita waje ne me yasa za ka fita waje ka gwammaci ka tsaya a waje saboda kana da aminci da sama cewa ba za ta rikito ba sama da yadda kake da aminci da me da rufin ɗakinka saboda me sama wannan aikin Allah ne zalika taqdirul azizil ali aikin Allah ne mabuwayi mai ilimi wannan fa aikin dan adam ne ajizi wannan aikin dan adam ne ajizi shi yasa kai a karan kanka ka fi jin ka fi gamsuwa da aminci karkashin rumfan sama sama da rumfan ɗaki da haka Allah ya ce la khalqus samawati wal ardi akbaru min khalqin nas halittan sammai da kasai ta fi girma sama da halittar mutane walakin na aktharan nasi la ya'lamun sai dai da yawa daga cikin mutane ba su sani ba wa ma yastawi al a'ma wal basir Allah ya ce da makaho da mai gani ba za su taba zama ɗaya ba makaho da mai gani ba za su taba zama ɗaya ba makaho shine wanda yake kan hanyar bata da shirka da kafirci da bid'a mai gani shine wanda yake kan hanyar sunna da tauhidi shine wanda yake kan hanyar musulunci shine Allah ya ce masalul fariqaini kal a'ma wal asammi wal basiri was sami' misalin wayannan hanyoyin guda biyu hanyar musulunci da hanyar bata Allah ya ce kal a'ma kamar makahu ne wal asam da kurma was sami' da meji wal basir da mai gani ɗaya suke da makaho da mai gani ɗaya ne da kurma da mai ji ai ba ɗaya suke ba da haka Allah ya ce wa ma yastawi al'ama wal basir walladhina amanu wa amilus salihati walal musi da waɗanda suka yi imani suka yi aiki na gari da waɗanda suka saba ayyuka ba za su taba zama ɗaya ba qalilan ma tatazakkarun amma ɗan kaɗan ne kuke ɗaukan wa'azi ɗan kaɗan ne masu ɗaukan wa'azi a cikin ku saboda haka Allah ya tabbatar da cewa ba za su taba zama ɗaya ba da makawo da mai gani malamai suka ce makawo shine wanda yake addini bisa jahilci mai gani kuma shine wanda yake addini bisa ilimi sayyidina ali bin abi talib yace misalin malami da sauran mutane kamar mutane ne da suke tafiya a cikin duhu hanyar akwai kwazazzabai da kwalabe da menene da menene akan hanyar sai aka samu wani mutum ɗaya a hannunsa akwai fitila tocila yana haska musu hanya saboda kar su yi tuntube kar su taka kwalba kar su taka kaya kar su taka kaza ya ce to wannan mai haska musu fitilar shine malami wannan kuma sauran mutanen su kuma fa su ne sauran mutane su ne jahilai kenan da haka duk wani wanda zai zama ɗalibin ilimi ko ya zama malami to ya ɗosana ne daga hasken malami ya ɗosana ne daga hasken malami da haka da mai ilimi da jahili ba za su taɓa zama ɗaya ba وما يستوي الأعمى والبصير والذين آمنوا وعملوا الصالحات ولا المسيء haka nan da waɗanda suka yi aiki na gari da waɗanda suka saba aiki ba za su taba zama ɗaya ba afa naj'alul muslimina kal mujrimin Allah ya ce yanzu za mu sanya musulmai su zama daidai da masu laifi musulman gaskiya da mujrimai su zama ɗaya am naj'alul ladina amanu wa amilus salihati kal mufsidina fil ardi am naj'alul muttaqina kal fujjar da waɗanda suka yi imani suka yi aiki na gari za su zama ɗaya da maballata masu tsoron Allah za su zama ɗaya da fajirai ai ba zai taba yiwa ba za a samu wanda ya bi dokokin Allah a dukkanin lamuransa tun daga neman aurensa har zamantakewan aurensa har tarbiyyar 'ya'yansa har wajen aikinsa har neman abincinsa a ce wani kuma duk ya taka dokokin Allah a duka waɗannan kuma Allah ya sanya su rayuwarsu ta zama iri ɗaya ai ba zai taɓa yiwa ba ballantana kuma an je ranar layira kuma ai dama ka san sakamakon ba ɗaya bane inna sa'ayakum la shatta ayyukanku daban-daban ne haka nan sakamakon ma daban-daban ne aljaza'u min jinsil amal Allah ya ce inna sa'ata lallai tabbas wallahi tashin alkiyama la'atiyatun la raiba fiha Allah ya ce wallahi alkiyama za ta zo ko shakka babu ba ku kwanto alkiyama za ta zo walakinna aktharan nasi la yu'minun sai dai da yawan mutane ba su imani ba alkiyama za ta zo tabbas za a yi tashin alkiyama wanda mun yi ta karanta abubuwan da za su faru a ran tashin alkiyama tun daga suratul zumal da muka wuce har zuwa wannan sura ta suratul ghafir Allah yana tabbatar mana da cewa wallahi tabbas za a yi tashin alkiyama ko shakka babu ko kokwanto babu sayyidina ali yana cewa walau anna idza mitna bu'ithna walau anna idza mitna turikna yace inda a ce in mun mutu za a bar mu shikenan ba tashi lakanal mautu rahata kulli hayy da in kowa ya mutu ya huta kenan da mutuwa ta zama hutun kowa walakin na idza mitna bu'ithna sai dai in mun mutu za a tashe mu wa nus'alu ba'dahu an kulli shay za kuma a tambaye mu akan dukkan komai wa anna sa'ata atiyatu la rayba fiha wa anna allaha yab'athu man fil qubur Allah zai akwai tashin alkiyama tabbas za ta zo Allah kuma ya ce duk wanda ke cikin aburbura zai zai tashe su wa qala rabbukum ud'uni Allah ya ce ubangijinku ya ce ubangijinku ya yi shela ya ce ku do'oni ku roƙe ni ku kira ni astajib lakum na muku alkawarin ni kuma zan amsa muku Allah ya yi alkawari in kana da bukata kana da damuwa kar ka je wajen wani ka tsaya ka roƙi Allah kar tunaninka ya fara tunanin wane ne zai bani ka fara tunanin Allah shi ne zai baka kar ka je ka kai kanka inda zaka kaskanta ka wulakanta bayan ga inda ake bayarwa ba tare da an gaji ko an wulakanta ka ko an tozanta ka ba wani malami yake cewa la tas'alanna bunayya adama hajatan wa salil ladhi babuhu la tughlaq karka tambayi wani dan adam wata bukata in kana da bukata tambayi Allah da kofar sa kullun tana bude ba a rufe ta Allahu yaghdabu in tarakta su'alahu Allah yana fushi in ka bar roƙonsa Allah in baka ce Allah ba ni ba sai ya fushi da kai wa bunayyu adama hina yus'alu yaghdab amma dan adam shi kuma in ana roƙonsa lokacin yake fushi lokacin yake jin kagin shi Allah kuma lokacin da ka jima baka yi addu'a ba baka ce Allah ka bani ba Allah sai ya fushi da kai da haka Allah ya ce wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum ubangijinku yace ku roke ni ku kira ni na muku alkawari zan amsa muku innal ladhina yastakbiruna an ibadati lallai waɗanda suke girman kai suke jin sun fi ƙarfin su roke ni an ibadati anan bi ma'ana an du'a'i waɗanda suke jin sun fi ƙarfin su roke ni sai da kuluna jahannama dakhirin za su shiga jahannama suna masu kaskanta da wulakanta ka san wani shi ya fi ƙarfin ya tashi cikin dare ya yi addu'a shi ya wuce wannan sai dai ya tara jama'a ya ce a sanya shi a cikin addu'a ya kawo abin sadaka amma shi dai ya yi addu'a shi ya wuce wannan shi bai da wannan tafi bai da lokaci addu'a na'am ka samu waɗanda kake musu kallon mutanen kirki ne a wajen kirki wajen karatun ƙur'ani makaranta masallaci a ce jama'a ku sanya ni cikin addu'a ba mamaki wani ya gama karatun alƙur'ani zai ce Allah biya ma wani bukatunsa amma kai ma ɗin dole ne ka je ka yi addu'a jama'a yin addu'a roƙon Allah ba zaɓi ba ne dole ne kawai ka yi addu'a dole ne ka roƙi Allah wani abu kawai ko meye ne in baka da bukata ka roƙi Allah aljanna to balle ma waye isa ce bai da wata bukata a wajen Allah waye isa yaushe kake da garanti da tabbas a rayuwar nan abinda kake ganin Allah ya daura ka akan shi gobe yana iya fin karfin ka menene maganin sa shine addu'a daga alal akal kullun kana buƙatar Allah ya rufa maka asiri to kana buƙatar ka sake addu'a da roƙon Allah ya ƙara rufa maka asiri saboda haka Allah ya ce na muku alƙawari in kun roƙe ni zan amsa muku duk waɗanda suka yi girman kai ba sa roƙona Allah ya ce za su shiga jahannama suna kaskantattu suna wulakantattu Allah ya tsare mu da fadawa daga cikin su to ‘yan uwa wannan shi ne abin da za mu tsaya a kan shi a tafsirinmu na bana insha Allah ta'ala kan aya ta 60 a cikin suratul ghafir wannan shi ne abin da za mu tsaya a kai insha Allah muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala abinda muka faɗa daidai tun daga farkon fara wannan tafsiri har zuwa yau da muke rufewa 25 ga watan Ramadan muna roƙon Allah ya karɓa mana inda muka yi kurakurai Allah ya yafe mana Allah ya gafarta mana Allah madaukakin sarki ya ji kan magabatanmu Allah ya mana albarka baki daya abinda muka gabatar Allah ya sa ya zama karbabbe da sauran malamanmu gaba ɗaya da suka gabatar da darussa na tafsirai da sauran darussa da wa'azozi muna roƙon Allah gaba ɗaya Allah ya karɓa mana Allah ya karɓa mana manya-manyan malamai da suka yi iya bakin ƙoƙarinsu Allah ya karɓa musu mu ma 'yan kuci ku ba mu cikin ɗalibai da muka kwatanta iya abin da za mu iya liyunfik zu sa'atin min sa'ati kaman qudira alayhi rizquhu falyunfik mimma atahu Allah su malamai manya sun ba da ilimi a yalwace mu kuma kananun ɗalibai mun ba da iya abin da muka iya to muna roƙon Allah da mu da su duka Allah ya karɓa mana Allah ya karɓa mana Allah ya nuna mana ranar da mu ma za mu kawo matakin su da za mu iya bada ilimi faffaɗa kamar yadda suke bayarwa Allah ya mana albarka baki ɗaya Allah ya biya mana bukatunmu na alkhairi yan uwa ga Ramadan nan ta doshi tafiya tana mana ban kwana bako yana tattara ina shi ina shi zai yi halinsa to muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala Allah ya sa wannan bakon in ya tafi ya bada shaidan alkhairi akan mu Allah ya sa ya bada shaidan alkhairi akan mu duk abin da muka gabatar na azumi da ibadoji da ayyukan alkhairi a cikin wannan wata na Ramadan muna roƙonka Allah ka karɓa mana Allah ka karɓa mana Allah ka sa mun yi karɓafu abin da muka yi na kurakurai Allah ka yafe mana Allah ka gafarta mana Allah ka yafe mana Allah ka gafarta mana waɗanda suka rigaye mu Allah ka yi musu rahama Allah ka yi musu rahama Allah ka gafarta musu Allah ka sa aljanna ta zama koma a gare su kofofin aljanna da aka bude a cikin watan Ramadan muna roƙonka ya Allah Allah ka sa sunan mu cikin 'yan aljanna kafin a rufe su kofofin yan kofofin wuta da aka kulle a watan Ramadan muna roƙonka ya Allah ka tsare mu daga wuta kafin a bude kofofin wuta abin da ake rabawa na 'yan tabayi daga wutan jahannama a watan ramadan muna roƙonka allah kafin ramadan ta kare allah ka sanya mu cikin bayinka 'yantattu allah ka sanya mu cikin bayinka 'yantattu allah ka biya mana buƙatunmu na alkhairi muna kuma addu'a ga na farko bayan godiya ga allah tabaraka wa ta'ala muna addu'a ga malam wanda shine mahaifi a gare ni wanda shine ya fara assasa wannan majalisi a shekarun baya da ayyuka suka yi yawa da kuma jiki ya yi nauyi wannan ya sa dole ya zama a na rage wani abu daga cikin darussan da yake gabatarwa wannan ya sa muka ɗauki wannan ɓangare na darasi a wannan masallaci a nan masallacin kirejeri muna roƙon allah ya saka mishi da alkhairi allah ya biya shi da gidan aljanna kamar yadda gashi na yana tare da mu ya kawo mana ziyara na rufewa allah ya saka da alkhairi allah ya biya shi da gidan aljanna waɗanda suka yi kai komo wajen kafa wannan darasi da tafiyan wannan darasi tun daga kan 'yan kwamitin masallaci muna musu addu'a Allah ya saka musu da alkhairi Allah ya biya su da gidan aljanna shekara da shekaru kusan shekara uku kenan ko hudu wanda ni nake gabatar da tafsiri a nan ba mu taɓa samun wani tsaiko ko wata matsala da su ba muna roƙon Allah ya saka musu da alkhairi Allah ya biya su da gidan aljanna Allah ya musu albarka Allah ya saka musu da alkhairi Allah ya biya ku da gidan aljanna alaramma wanda bara mun yi karatu tare da shi bana ma gashi nan mun yi karatu tare da shi shi ma muna mishi addu'a Allah ya saka mishi da alkhairi Allah ya biya shi da gidan aljanna Allah ramma wanda shi muka fara karatu da shi a farko Allah ramma salim wanda wasu abubuwa suka sa bai kasance tare da mu ba a bare da kuma bana duka muna mishi addu'a shi ma a duk inda yake Allah ya saka mishi da alkhairi Allah ya saka mishi da alkhairi sauran alarammomi da suka zo suka taya mu wannan darasi sakamakon shi malam yana zuwa makaranta a cikin azumi wasu daga cikin mun ga wasu daga cikin ɗaiɗaikun kwanaki mun zo da bakin fuskoki na alaran momi dukan su ma muna yi musu addu'a Allah ya saka musu da alkhairi Allah ya biya su da gidan aljanna Allah ya musu sakayya da gidan aljanna dan uwa wanda ya zo domin ya haska mana wannan karatu a duniya wanda yake daga Salaha Media muna mishi addu'a shi ma Allah ya biya shi da gidan aljanna Allah ya mishi sakayya da gidan aljanna Allah ya saka mishi da alkhairi Allah ya saka mishi da alkhairi shugabanni na wannan ma'aikata na ma'aikatan Treasury wanda inda a ce sun ba da tsaiko sun ce ba su yadda a yi wannan karatun ba ko da an yi shi za a yi shi cikin wani irin yanayi da babu daɗin rai amma goyon bayansu da suka bayar gaba ɗayansu tun daga oga kwata-kwata a ma'aikatar har zuwa na ƙasa muna musu addu'a su ma Allah ya saka musu da alkhairi Allah ya biya su da gidan aljanna da waɗanda suke samun kasancewa tare da mu a cikin su da waɗanda ba su samun dama muna roƙon Allah duka da mu da su ya sa mu yi tarayya cikin lada Allah ya sa mu yi tarayya cikin lada sauran kuma da kuke zama ku zuwa ku zauna a gabanmu don ku saurare mu wasu su bar ayyukansu a cikin ofis ga AC ga komai da komai su taso don su zo nan su saurare mu kuma Allah ya saka muku da alkhairi inda za mu zo mu samu masallaci an watsi ko mu samu zallan mutum ɗaya ya zo ya zauna yana kallon mu dole za mu ji guyan mu ta yi sanyi amma zuwan da kuke yi a fara karatu watakila da mutane rabin masallaci ko ƙasa da haka kafin a tashi a kira sallah kaga jama'a sun cika masallaci dukan ku muna muku addu'a Allah ya saka muku da alkhairi Allah ya kara lahira in an tashi bada aljanna a fara tura ni in shiga gaba kafin ku biyo ni a baya Allah ya muku sakayya da gidan aljanna a ina gaba za ku biyo ni a baya insha Allah Allah ya muku sakayya da gidan aljanna Allah ya mana albarka baki daya da haka za mu dakata a nan na san cewa kwamiti na wannan tafsiri da wannan masallaci baki daya akwai jawaban da za su gabatar da waɗanda za su gabatar domin su gabatar da jawabi kar mu mamaye lokacin baki daya Allah ya mana albarka baki daya na to shikenan da haka to a yanzu insha Allah ta'ala kamar da na ambata zan fara kaddamar da shi malam mahaifi a gare ni domin ya fara gabatar da jawabinsa a wannan ziyara da ya kawo muna addu'a Allah ya saka mishi da alkhairi Allah kuma ya biya shi da gidan aljanna abin da ya daura mu akai na tarbiyyar ilimi da tarbiyyar addini Allah mu Allah ya sa mu zama ƴaƴa na gari a yana nan ko bayi raye ko ma mun riga shi tafiya a koya ne dai Allah ya sa mu zama ƴaƴa na gari a gare shi Allah ya sa ya mu zama silan shigansa aljanna da mu da shi baki daya
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna ƙara jinjinawa da yabawa da kuma godiya wa Allah tabaraka wa ta'ala da a cikin abin da ya afurubal na alkhairi a yi a wannan shekarar akwai wannan ɗin a ciki muna gode masa da ya ba da dama a yi wannan aikin jinjina gare shi maras iyaka da ya ba da lafiya da ya ba da dama da ya kawar da uzurrukan da za su hana aikin muna gode masa ma'aikatu ne guda biyu a nan gudun ba guda ɗaya ba ne yawwa akwai internal revenue akwai kuma ainihin treasury ina jin haka ne ko madalla sabu na je a mace treasury ne kadai dukansu guda biyun gaba ɗaya sun ba da agadi tun daga farkon farawa har zuwa yau dukansu gaba ɗaya babu inda aka samu tseko saboda haka muna musu addu'an fatan alkhairi Allah ya saka musu alkhairi Allah ya saka musu alkhairi babu abin da zan ce sai godiya da jinjina wa Allah ta'ala da ya zan ko da baka na za a gabatar da aikin alkhairi kuma da ya zan ko da ba shi abdulmanan ba ne tunda Allah ya rubuta za a yi to za a yi za a yi za a yi saboda haka mu ba mu ne muka yi wa masallacin alfarma ba a mu ne Allah ya wa alfarma da ya zaɓe mu ya gada dama mu amma in ba ka ba tun da ya sa za a yi za a yi muna ƙara gode masa kan wannan kwarai da gaske na biyu amfanin tafsiri shine jin saƙonnin Allah ta'ala kai tsaye zuwa gabayi yadda shi ya faɗi maganar Ali bin Abi Talib radiyallahu anhu babban sahabi na Annabi sallallahu alaihi wasallama bambancin shi mai karantarwa da wanda yake karantar da su bambancin monita ne da kuma sauran yan class kasancewar monita a class ba shi ya fidda shi daga cikin yan class din ba in an zo jarabawa da shi za a yi jarabawa haka ne ko ba ka ba saboda haka da malami da waɗanda suke sauraron karatu duk yanzu an fassara ayoyin an yi bayanin ayoyin yanzu kuma sai mu ba gama gudun aiki gaba ɗaya mu yanzu an je gaban allah aiki zai tambaya idan malami ya aiki ɗalibi bai aiki ba babu ruwan allah azaba zai wa ɗalibi in ɗalibi ya aiki malami bai aiki ba ruwan allah bunka malamin zai a cikin wuta babu ruwansa saboda haka yanzu da mu da ku aiki nake gaban mu na abin da muka karanta mu sa a cikin aiki abin da karanta mana mu sanya su a cikin aiki yanzu abin da mun samu ana magana kai magana da ilimi ilimi falala da ilimi da matsayin ilimi musamman kuma ilimi na addini ya zama wajibi ga kowanne da gare mu ya koma makaranta akwai ilimi mai zurfi wanda za a bi malamai cikin zaure sosai a nemi ilimin gadan-gadan akwai kuma ilimi na barin bauta wa Allah gwargwadon abin da zan iya wannan kuma majalisan karatu mutum zai lazumta sosai akwai majalisun da ake yin tafsirin alkur'ani bayan ramadana akwai malam ahmad tijjani gudun tun Allah kara masa imani akwai malam mansur isa yalwa Allah saka masa alkhairi akwai kuma malam ah, zubairu abubakar madaki wayannan guda uku na san kowane sati suna tafsirin alkur'ani a cikin garin nan a je a zauna a gaban su a ci gaban da ayoyin alkur'ani yadda ya kamata ko kuma wanda suka da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akwai masu fitar da fiqh da makai ibada lalle mutum ya kokari wurin tafsiri ya zauna a gurin wurin karatun hadisi ya zauna a gurin sannan wurin karatun fiqh ya zauna a gurin wayannan guda uku in ka same su in Allah ya yarda in kai aiki da su ka samu kuzurin da zai kai ka zuwa ga Allah tabaraka wa ta'ala ka samu shiga aljanna insha Allah na gaba babban abin da ya haifar da a yi tafsirin alƙur'ani shi ne don a haɗa mutane da allah kai tsaye su ɗin su zama suna da jarin kwantar da mahalicinsu allah ta fara ko kala tun da al'ummar da ba ta da kunnen sauraron alƙur'ani ba tun da al'ummar da ba ta da lokacin zama ta ji mai allah ta'ala ya ce mata ya ce a gaya mata tana da lokutan sauraron wasu abubuwa da yawa amma ba ta da lokacin ba ta da lokacin sauraron alƙur'ani tana da lokutan yawan jin kiɗa kaɗe-kaɗe da yawan jin wayannan tatsuniyoyin da ake ta yi da yawan kallon wayannan series ɗin amma ba su da lokacin sauraro ko kuma kallon series ɗin tafsirin alkur'ani malam umar sani malam sani umar rijal lemu allah ya kara masa imani ya sa ya karshe mai kyau zuwa yau kenan a cikin garin nan zai yi series na tafsirin alkur'ani na 25 nawa ne aka saukar ko ɗanka ya saukar ko ‘yarka ta saukar ko matarka ta saukar na wannan series ɗin don kallo da sauraro saboda samun fa'ida da kuma samun lahira mai kyau wasu gabanin shigowar ramadana sun saukar da waɗannan episodes ɗin sun kai nawa saboda ɗauke kewa wai a cikin watan ramadana mu yi ƙoƙari mulzumcin alƙur'ani tafsirin ƙur'ani kusa da ƙur'ani na sa bawa ya zama mai albarka yadda littafin ke da albarka to gwargwadon yadda mutum ya kusanci littafin gwargwadon yadda shi ma Allah ke sanya masa albarka gwargwadon yadda mutum ya lisanci littafin gwargwadon yadda Allah ke ɗebe masa albarka a cikin rayuwarsa muna fatan Allah ya ƙara albarka shi abu na nan da ya ɗauki wannan aikin tun daga farko har zuwa yau muna fatan Allah ya ƙara masa albarka haram ma da ya rikiya ya zama ya sa wa karatun ado da kawa muna fatan Allah ya sanya albarka kamar yadda ya faɗa ku da kuka ba da kawa wa karatun wajen zama ku saurara ba wai saboda ya fi ku karatu ba ba wai saboda ya fi ku ilimi ba ba wai saboda ya fi saboda dai zumunci da kuma neman albarkan majalisin alkur'ani Allah ya saka muku da alkhairi ubangiji tabaraka wa ta'ala ya kara muku albarka su yan kwamiti da suka yi ja gaba sosai suka tsaya kai da fata tun daga farko har ƙarshe tun daga farko har ƙarshe har zuwa yanzu ba su yi ƙasa a gwiwa ba ana sauran kwanaki hudu ko biyar a yi wannan aikin suka zo suka tambaye ni akan cewa za a yi na ce za a yi insha Allah kare Allah ya saka musu alkhairi Allah ya kara musu albarka gaskiya mun ji daɗin consent din da suka zo da suka nuna wajen a zo a yi karatu saboda haka kuma da kwazo ka zauna Allah ya saka musu alkhairi muna cikin karatu sai ɗaya daga cikin yan uwa mai albarka abun nan representative na representative na Dangote Foundation wanda suka bada shinkafa aka raba wa ƴan uwa Alhaji Suleiman sai gashi ya shigo mana wannan guri Allah ya saka da alkhairi Allah ya kara da albarka Allah ya kara albarka da Allah ya isar wa Dangote da godiyar mu sosai na wannan aiki da aka yi abin da aka bayar na duk da cewa bai isa kowa da kowa ba amma dai ya ya ba da impact a cikin rayuwar mutane da yawan gaske da yawa mutane sun yi addu'a sun yi fatan alkhairi kwarai da gaske saboda abin da suka samu abin da suka samu ba zai wuce kwanaki kaɗan sun cinye shi ba amma sun yi munna kwarai da gaske wannan abin da ya yi allah ya saka musu alkhairi wanda muke fatan sauran al'umma su ma su yi irin wannan wa'anda suke da dukiya wa'anda suke da dukiya ƙasa da shi ko kuma kusa da shi su yi kokari su ma su yi irin wannan allah ya sanya albarka allah ya sanya alkhairi allah ya kara albarka wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatu insha Allah mai jawabi na gaba na karshe shine limamin wannan masallaci malam baban gida wanda shine zai rufe mana insha Allah ta'ala Allah ta'ala ya saka da alkhairi
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وهدى والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna ƙara jaddada godiyarmu Allah mai kowa mai komai wanda cikin yardarsa da kaddarawansa ya kaddar rayuwarmu zuwa wannan lokaci ya nuna mana wato wannan rana wanda a yau a ɗaya daga cikin malamanmu ya ƙoƙarin wato asalin ƙarƙare tafsiri na wanda ake gabatarwa a wannan wata na azumi wata ramadana a a matsayina na zo na zauna a wakili na kwamitin wannan masallaci wanda ni karan kaina da kuma irin su malam abba ibrahim giyaɗe su malam abba nudi su malam shehu bakaro su malam usman da sauran dukkan kwamiti da ma hasali wayannan ma'aikatu namu guda biyu treasury da revenue dukkan wakilai da suke nan muna mika godiya ta musamman ma wayannan bayan Allah da suka zo suka karantar da mu faɗin Allah maɗaukakin sarki wanda ba ƙaramin alkhairi ba ne su bar wurare da yawa kuma su zo su ɗauki tsawon lokaci ana karantar da mu muna musu godiya muna musu fatan alkhairi muna roƙon ubangiji Allah ya biya musu dukkanin bukatunsu Allah kuma ubangiji ya sa aljanna da mu da su ta zaman ita ce makoma mu baki daya Allah ya ƙara wa rayuwa albarka Allah ya ƙara wa rayuwa albarka Allah ya sanya alkhairi a cikin wannan abubuwa da suke mana musamman shi babban ma- abun nan malamin malamanmu kuma mahaifinmu wanda abubuwan da yake yi na alkhairi muna roƙon ubangiji Allah ya biya shi mu kan ba mu isa mu biya shi ba duk abin da mutum da zo kokarin gaya maka na addini wallahi ba karamin alkhairi ba ne ba abin da za ka iya masa ka saka masa wannan kawai sai dai ka masa fata na alkhairi allah ubangiji ya saka masa domin allah shine mai sakawa kuma bayan nan a muna isar da godiya kamar yadda suka faɗa masu wa'annan jagorori wato ma'aikatunmu guda biyu wannan abubuwa bai samu kasancewa guda na yadda ya kamata ba sai da haɗin kan shugabanni da dukkan sauran mabiyansu da kuma sauran ɗaiɗaiku na mutane wanda suke ba da gudumawansu na wajen saurara da dukiyansu da lokacinsu da dukkan wani taimako da za su bayar su ga cewa wannan abin ya tafi ubangiji allah ya tara mu da su wajen samun lada muna musu fatan alkhairi allah kuma ya sa a gama lafiya mun gode da abin da malam ya mana mun gode allah ya saka da alkhairi kuma abin da dan faɗa na gaba shine kamar yadda shi malam ya riga da ya faɗa a cikin suratul ghafir ayan kusan da ya rufe na ƙarshe akan abin da ya shafi roƙon Allah a gaskiyar magana 'yan uwa wannan wata ya yi kusan mana ban kwana kuma a cikin wannan goman ƙarshe akwai daren ƙaddarawa wannan daren lailatul qadari wanda ya kamata 'yan uwa mu da zage damtse mu yi ƙoƙari mu tashi mu koka mu Allah muna da matsaloli sosai a cikin ƙasar nan matsaloli wanda ba za ka iya ƙididdige irin matsalolin da muke fama da shi ba a gaskiya mu koka mu Allah sosai sosai kamar yadda malam ya faɗa wasu na ganin kamar sun fi karfin masu su tsaya su yi kokarin su yi addu'a ko kuma wani ha an ka tambaye shi yana ganin kamar shi yi addu'an ba za a karba masa bane ko wani abu sai ce yana neman wasu su yi addu'a a kai ma zama dole ne a kanka kana da matsala kai kokarin ka roki Allah don ya magance maka wannan matsala daga ciki kuma shine abin da muke dada jawo hankalin yan uwa addu'an ba wai kawai makanka ba kai kokarin addu'a mu wani dan uwanka ka gana cikin matsala ya fita daga cikin matsalan kai kuma akwai mala'iku na da su roka maka wannan shine zai taimaka mana gaya da ƙarshe muna roƙon ubangiji Allah ya datar da mu da wannan dare na lailatul qadari Allah ubangiji ya sa mana daga cikin bayinsa wanda ya gafarta a wannan wata Allah ubangiji ya sa dukkan abin da aka karantar da mu ya mana amfani duniyar mu da lahira Allah kuma ya sa kowanne ɗaya daga cikin mu daga nan kafin wata shekara in Allah ya ara mana rayuwa ya zamanto shi ma yana da wani kokarin babban guduma wanda yake bayarwa ba ma mu wannan karantar ma ba mu wani abin da ya shafi a ci gaban addini abu na ƙarshe malam ya yi magana a kan ɗaya daga cikin 'yan uwa da ya kawo masa ziyara na gudumawan a dangote da aka kawo garin bauchi lalle wannan ba ƙaramin alkhairi ba ne su malam da suka yi wannan aiki da bayan allah da suka kawo da shi karan kansa wato dangote muna musu fatan ubangiji allah ya saka musu da alkhairi allah kuma ya yawaita irinsu a cikin al'umma Allah ya yawaita irinsu a cikin al'umma Allah kuma ya fitar da mu daga dukkan matsalolin da muke ciki assalamu alaikum wa rahmatullah muna godiya assalamu alaikum
to masha Allah Allah ya saka wa a malam Babangida da alkhairi insha Allah ta'ala abu na gaba da ya rage mana shine mu yi addu'a muna addu'a alkhairin da suke cikin wannan wata na Ramadan Allah ya sada mu da su Allah ya haɗa mu da dukkanin alkhairin da suke cikin wannan wata na Ramadan abinda muka gabatar na tafsiri a wannan masallaci tun daga ranar farko da muka fara har zuwa yau da muke rufewa muna mika kokon baran mu zuwa ga Allah duk ayan da muka fassara ta daidai dace ne daga wajen Allah daga tar daga wajen Allah ba iyawar mu ba ba kokarin mu ba muna roƙon Allah ya tausaya mana ya karba mana a haka inda muka yi kuskure wannan kuma gazawa ce daga gare mu da kuma sharrin shedan da rashin kwarewar mu da rashin ilimin mu muna roƙon Allah ya tausaya mana ya karba mana a haka Allah ka tausaya mana ya karba mana a haka sauran dukkanin malaman mu da manya-manyan malamai da sa'o'inmu kananun ɗalibai da suka yi ƙoƙarin isar da sako kowa gwargwadon iliminsa gwargwadon fahimtarsa Allah duka muna haɗawa gaba ɗaya Allah ka karɓa mana baki ɗaya Allah ka karɓa mana baki ɗaya Allah ka sa karɓaɓɓun ayyuka muka yi abinda muka gabatar na azumin muka a watan Ramadan da ayyuka na ibada iri-iri daban-daban Allah kowa ka san ibadan da yayi tsakaninka da shi Allah ka tausaya mana ka karɓa mana Allah ka tausaya mana ka karɓa mana inda muka gaza muka yi kuskure Allah ka yafe mana Allah ka gafarta mana waɗanda suka taimaka mana wajen yaɗa wayannan karatuttuka su ma Allah ka yi musu sakayya da gidan aljanna Allah ka saka musu Allah ka saka musu waɗanda suka ɗauki nauyin ciyar da bayin Allah a cikin watan Ramadana da waɗanda muka san su da waɗanda ba mu san su ba muna roƙon Allah ya saka musu da alkhairi Allah ya saka musu da alkhairi musamman guda biyu wanda mu muka sani daga shi dangote wanda ya ɗauki nauyin abinci har kuma ya shigo cikin garinmu nan Bauchi aka raba wa mabukata Allah ya saka mishi da alkhairi sannan salsabil foundation wanda ke karkashin jagorancin malam aminu ibrahim daurawa babanmu malaminmu kwamandan hizba na jihar kano shi ma muna roƙon allah dukansu allah ya saka musu da alkhairi allah ya biya su da gidan aljanna allah ya sanya musu wannan a mizaninsu na kyawawan ayyuka yadda suka faranta ma bayin allah rai a wannan wata na ramadan allah su ma ka faranta musu a gidan aljanna allah ka faranta musu a gidan aljanna yadda suka ciyar da bayin Allah abinci tsaftataccen abinci Allah ka ciyar da su abincin da ya fi shi tsafta a gidan aljanna Allah ka ciyar da su abincin da ya fi shi tsafta a gidan aljanna Allah ka sa sakamakon su ya zama gidan aljanna ka sa sakayya ka sa sakayyan su ya zama gidan aljanna sauran waɗanda suka yi a boye da ma waɗanda suka bayyana wanda mu ba su bayyana a gare mu ba Allah kai ne mai ba da sakamako duka ka san su ka san kowa gwargwadon niyyarsa Allah ka biya su Allah ka biya su da gidan aljanna Allah ka biya su da gidan aljanna mu ma da muke baya baya muna da niyyar yin in ka azurta mu Allah ka mana arziki mai albarka Allah ka azurta mu da arzikin da zamu amfana mu amfanar da wasu Allah kai mana arziki mai albarka kai mana arziki mai albarka ka raba mu da arzikin da ba za mu amfane shi ba ka raba mu da arzikin da ƴan uwanmu ba za su amfane shi ba ka raba mu da arzikin da babu albarka a cikin sa kai mana albarka a rayuwarmu ka sada mu da dukkanin alkhairai da dukkanin albarkatu a rayuwarmu Allah ka biya mana bukatunmu na alheri Allah ka sanya mu cikin waɗanda za su dace da daren lailatul qadri alkhairin da kake rabawa a lailatul qadri Allah ka raba da Allah ka raba da mu waɗanda kake sa su cikin yan aljanna a wannan dare Allah ka sa da mu a ciki waɗanda ka tsare kake tsare su daga wuta ka yanta su daga wuta a wannan dare Allah ka sa da mu a ciki waɗanda kake kaddara musu alkhairai a cikin rayuwarsu a wannan dare Allah ka sa da mu a ciki Allah ka sa da mu a ciki yan uwanmu musulmai da waɗanda muka san su da waɗanda ba mu san su ba waɗanda suka rigaye mu Allah ka yi musu rahama Allah ka gafarta musu Allah ka yi musu rahama Allah ka gafarta musu yan uwa da suka nemi mu sanya su a cikin addu'o'i da ma waɗanda ba mu sani da waɗanda muka san su da waɗanda ba mu san su ba duka Allah ka biya musu bukatun su na alkhairi hususan zan ambaci akwai mahaifiyar alaramma wanda tana buƙatar addu'o'i kwarai da gaske daga gare mu akwai jarabawoyi da suke tunkaran su muna musu addu'an Allah ya warware musu wannan jarabawa Allah ya warware musu wannan jarabawa Allah ya warware musu wannan jarabawa Allah ya kawo musu mafita sauran yan uwa da suke cikin kunci baki ɗaya dukan mu muna bukatun addu'o'i Allah ya biya mana bukatun mu na alkhairi an tashi addu'a a sanya mu cin addu'a muna bukatun aljanna musamman ma ni din na tabbatar ina son aljanna Allah ya fara bani aljanna kafin ku ladan kai ma kana so yaushe ma yana son aljanna Allah ya baka kai ma dukkan mu da mu da ku duka Allah ya bamu aljanna Allah ka bamu aljanna baki daya Allah ka biya mana bukatun mu na alkhairi masu zuriya Allah ka yi ma zuriyan su albarka Allah ka yi ma ƴaƴan su albarka ka yi ma matan su albarka ka taimaka musu su mazajen wajen daukan nauyin iyalan su da kuɗin su na halal ka nuna musu duk hanyar da za su samu halal din da za su dauki nauyin iyalan su duk wata hanyar da za ta kai su zuwa ga su yi kitibus da haram su ɗauko shi su kawo shi cikin gida Allah ka tsare su daga wannan hanyar Allah ka tsare su daga wannan hanyar Allah ka tsare su daga wannan hanyar waɗanda suke zaune a gida cikin ƴan uwa maza da mata marasa aure Allah ka yassare musu hanya Allah ka sauƙaƙe ma kowa hanya maza ka haɗa su da mata na gari masu tsoron Allah mata ka haɗa su da mazaje na gari masu tsoron Allah ka sa albarka a cikin rayuwar mu baki ɗaya kai mana albarka baki ɗaya wa sallallahu wa sallim ala nabiyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in allahumma salli ala muhammadin wa ala ali muhammadin kama sallaita ala ibrahim wa ala ali ibrahim innaka hamidum majid wa barik ala muhammadin wa ala ali muhammadin kama barakta ala ibrahim wa ala ali ibrahim innaka hamidum majid ba za mu manta da yan uwan mu musulmai ba da suke kasar falastin wanda suke fuskantar kashe-kashe da kalubale na yaƙe-yaƙe daga azzalumai makiya Allah Yahudawa muna sanya su cikin addu'a muna tawassuli da duk wata aya ta alkur'ani da muka karanta tun daga farkon tafsirin nan har zuwa yau ranar rufewa muna tawassuli da waɗannan ayoyi na alkur'ani Allah ka kawo musu ɗauki Allah ka kawo musu agaji muna tawassuli da sunayen ka mafiya kyawu da siffofin ka mafiya ɗaukaka ya Allah yan uwanmu musulmai da suke ƙasar Palestine Allah muna roƙonka Allah ka taimaka musu ka tsamo su daga wannan yanayi da suke ciki Allah ka tsamo su daga wannan yanayi da suke ciki waɗannan yahudawa makiyanka makiya bayinka makiya addininka muna roƙonka ya Allah ka nuna mana ƙarshen su Allah ka yi mana maganin su Allah ka yi mana maganin su duk abin da suka kulla na kaidi da makirci Allah ka mai da shi kansu Allah kar ka bashi ya tasiri akan bayinka musulmai sauran garuruwan mu na musulmai da jihohin mu na arewa da sauran garuruwa da ake fama da kashe-kashe da tashin tashin da tashin hankali Allah ka kawo sauki inda lamarin bai je ba Allah kai ka karka kai shi can inda ya je Allah ka sassauta shi shugabanninmu ya Allah ga sunan a hannunka ga sunan a gaba gare ka ba mu cikin masu tsine musu ba mu cikin masu nun Allah waje da su ba mu cikin masu zagin su Allah ka shaida muna musu addu'a Allah ka riko da hannayensu zuwa ga abin da yake shine daidai Allah ka riko da hannayensu zuwa ga abin da yake shine maslaha ga wannan al'umma Allah ka sanya tausayin su a zukatun ka sanya tausayin mu a zukatan su ka sanya tausayin su a zukatan mu ka sanya tausayin talakawa a zukatan yan kasuwa ka sanya tausayin yan kasuwa a zukatan talakawa ka sanya tausayin talakawa a zukatan su su ya su baki daya Allah ka yi mana albarka baki daya Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyaha wa mawlaha subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka wallahu a'lam wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh sai kuma Allah ya raya mu zuwa badi insha Allah amin